إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi bakwai ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 39 cikin jaringiyar kasusuwan karatun littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kamar yadda muka saba muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya mata reraya ya kuma kira ta da suna sahihu jami'i bayanul ilmi wa fadli zamu tashi a babin da ya kira da suna al-babu tasi'u wa thalathun dhammul alimi ala mudakhalati sultani adh-dhalimi wato babin zai bayani akan yin Allah wadarai da malami wanda yake tarayya da shugaba azzalimi malami wanda ya zama dan fada a wajen shugaba ko wani sarki ko mai sarauta wanda yake azzalimi to wannan malami abin Allah wadarai ne halinsa da yake yi ba halin malanta bane ba halin kirki bane yanzu a yi tunawa mun fara karanta wannan babi daga lambar hadisi na 718 a inda mala ya kama na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da shi da al-Imam Al-Bukhari ma a cikin Arbul Mufrad wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sakana al-badiyata jafa wa man ittaba as-sayda ghafal wa man ata sultana ftutin wanda ya zauna a ƙauye to zai zama ya samu kaushin hali a cikin ɗabi'arsa wanda ya biye mafarauta yakan zama gafili yakan manta da abin da yake shine mai muhimmanci a rayuwarsa wanda duk ya zama dan fadar sarki to wannan yana iya shiga cikin fitina a rayuwarsa sai kuma muka ji wato talikin da shi malamin yayi a inda ya bamu wasu labarai da wasu maganganu har ya kawo mana misalan yadda malaman da suke gudun ainihin wato shishigewa sarakuna da zama 'yan gani kashinsu za mu tashi lamba ta gaba inda ya ce wa an ummi salama ta kalat kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya kuna alaikum umara'u ta'rifuna minhum wa tunkirun faman ankara faqad bari wa man kariha faqad salim walakin man radiya wa taba'a fa ab'adahu Allah qila ya rasulullah afala naqtuluhum qala la ma sallu wannan hadisi shi kuma yana cikin sayo muslim haka na alimamu abu dawuda da tirmizi da ahmad ibn hanbal dukkaninsu sun ruwaito shi hadisi ne sahihi tabbatacce daga sayyidina ummu salama radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yakunu alaikum umara'u za a zo ai wasu sarakuna su yi shugabanci a kanku ta'rifuna minhum wa tunkiruna wata rana ku ga abin da zai burge ku tare da su wata rana kuma ku ga abin da zai ba ku haushi ta'rifun wato za ku ga abin da yake mai kyau al-ma'ruf wa tunkirun za ku ga kuma munkari za su dinga cakuɗa kirki da rashin kirki yau su yi abin alheri a yaba musu kafin a gama yaban sai kuma su kwafsa in sun kwafsa ana cikin jawashin su kafin a gama jawashin sai kuma su yi wani abin alheri yan sun ma'amanu sun makafaru ne khalatu amalan salihan wa akhar sayya wannan yana nuna wato mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da halin da zaka ga shugabanni da sarakuna suna a ciki tun shekaru ɗaruruwa ba wai tun yau ba wannan ƙa'ida annabi faɗa kanta suke ta'rifuna minhum wa tunkirun akwai sarakuna da aka yi manya jarumai waɗanda suka yi musulunci aiki na jihadi amma ka je karan tarihin zaka tara kuma ko su barna da suka aikata kuma zuwa ga janibin wancan ka ɗauka irin su Abu Ja'far al-Mansur irin su Al-Mu'tasim irin su Ma'mun irin su Abdul Malik dan Marwan irin su Hishamu dan Abdul Malik ka gangaro har zuwa kansu Baibar su Qutuz da irin su Salahuddin al-Ayubi duk waɗannan sarakuna da irin su Malik Sha wasu a cikin su dukan su jarumai ne sun yi wa musulunci jarunta sun yi jihadi wasu a cikin su akwai mashaya giya a cikinsu akwai masu zuwa gun boka a cikinsu akwai waɗanda suke ana tuhumar su da abubuwa na zalunci da kisa irin su hajjaj a cikinsu akwai waɗanda suke wato ba su kyala musulmai ba su kyala kafirai ba akwai waɗanda kisa ba kawai bane a wurinsu amma kuma a gefe guda za ga mujahidai ne sun kafa abubuwa da musulunci yake takama da su har yau akwai wanda suka ɗago musulunci wata tarka-tarka suka kawo cikin gidan musulunci irin su Mu'amun wanda suka kwaso ilmomi da falsafa suka zuba a cikin suka sa aka fasara su wanda har yanzu musulmai suna biyan farashin wannan matsalolin to haka suka dinga cakuɗa gaskiya da ƙarya to haka yanzu ma za ga wani shugaba ya yi titina ya gyara asibiti ya yi taimaki talakawa da scholarship ya yi wane ne ya yi wane ne ya yi yaƙi da wasu ɓatattu ko wasu 'yan shi'a amma kuma ya zo ya kwamsa wata kwamsasshiya ya rusa can ya kama wane ya koruwa na aiki ya zo ya wata magana ta kafirci kuma gane jama'a ya zo wani jawabi ka ji wani ka ji nafas na rashin dattako a cikin maganganunsa to haka suke kullum tarifuna minhum wa tunkir annabi ne ya fara kuma haka suke faruwa yace fa man ankara wanda ya fito ya gaya musu gaskiya yace abinda kuke yi ba daidai bane faqad bari'a to wannan ya tseratar da kansa ba yi da komai na laifinsu ya fito ya same su ya musu nasiha a sanda suke ganiyar wannan jin karfin nasu ba za su iya kashe shi ba amma ya samu karfin hali ya same su ya musu nasiha to wannan ya tsira wa man salima wa man kariha wanda ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa bai da karfin da zai musu nasiha bai da ittisali da su bai da murya bai da ilimi bai da tacci fada aji amma yana kyamar abin da suke yi mummuna a zuciyarsu a zuciyarsa faqad salima to shi ma ya tsira walakin wanda yake cikin matsala marradiya wa taba'a wanda ya dada abinda suke kuma har ya biye musu kuma har dinka kokarin sai ya kawo musu mafita sai ya nuna mutane abinda suke yi ma daidai ne siyasar sama mai kyau ce ai addini ma suke taimaka ai jihadi ne ai ba ku gane bane ai sai nan gaba za ku gane ai ta kirkiro musu hujjoji na ƙarya to wannan shine yake cikin matsala kuma muka lura duka malamai ne suke wannan aikin babu wanda yake iya yin wannan aikin sai malami ko dai shine zai fito ya kyamace su ya gaya musu wani ma har ya wuce maka idara wajen faɗin wani kuma ya kyamata a zuciyarsa ya yi Allah ya isa ya ta salati a gefe kuma malami ne ha'ilawa zai fito kuma ya goyi bayansu ya ce to abinda suke fa daidai ne shugaban nan namu masu jihadi ne tun zamanin ɗan hudu ma ba taɓa yin irinsu ba yan yan yan yan yan yan shi ma malamin ka je tarifa min huwa tunkir shi ba annabi ya ce to wanda ya wannan na ukun fa abadahu Allah shi Allah yake nisantarwa daga daga layin gaskiya sai ga malami ne ya wayi gari ya fandare ma gaskiya kawai ana ji ana gani daga nan kuma sai ya halasta wa wawaye mutuncinsa kila ya rasulullah sai wasu sabai suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama afala naqtuluhum to me zai hana kawai ai musu fito na fito a dau makami kawai ai ta yakan su sai an yi maganin su qala annabi ya ce la karku yake su ma sallu matakar suna sallah matakar musulmai ne kakku yaƙe su to nan ne yadda gizo yake saka mutane ba sa son maganar su yi haƙuri din nan wasu kuma sun yarda dai da hadisan cewa tabbas an ce a yi haƙuri ne amma suna ganin haƙurin nan bai nufin hana caccakar su to ƙa'ida shi ne wannan haƙurin da aka hana aka ce a yi afwan haƙurin da aka ce a yi wajibi ne to haka wasa'il ɗin haƙurin su ma wajibi ne domin caccakan su bai nuna an yi haƙuri din na yi hakuri sannan kuma zai iya bude kofa akai ga wancan batun daukan makami din saboda in ka binciki tarihin daulolin musulunci duk wani shugaba da aka yi matawaye ba wai an yi tawayen ne kawai dare daya ba sai da wannan caccakar ta bi ta faru tukunna aka kyamatar da mutane game da shi aka fito aka nuna bai kyauta ba kuma da gaske ne bai kyautan ba to anan sai mutane suka dauki caji sannan sai aka fara yaki sai zama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudun shi ya faru annabi yana gudun kada a je ga fitina mafi girma ne zaluncin shugaba fitina ne jarabawa ce to amma idan mutane suka ce ba su yadda ba suka fito suka yi fito na fito da shi to zaluncin da zai faru sai ya fi wannan da suke ciki kamar yadda muka sha ambatan tarihi na irin wannan abubuwan da suke faruwa to kuma abin da yasa ake so malami ya guje mu kusa da shugaban saboda malamai masu shiga ga sarakuna suna daga cikin element waɗanda suke justifying masarakuna cewa waɗannan talakawan ai maganinsu kawai zai iya jawo su ayoyi ma ya jawo su na sushi ya kawo su kisoshi yana masarkin cewa kashe waɗannan mutanen ma jihadi ne shikenan shi kuma sai ga to ai ya samu abin da yake nema shikenan to daka saboda gudun kada a zubar da jini kada a barnatar da rayuwa da dukiya da mutuncin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ayi hakuri abin zai wuce idan an hakura a a musulmai sun gwada tawaye ba ɗaya ba ba biyu ba ba a ci nasara ba duk sanda aka yi tawaye kamar yadda zamu zo mu ji a gaba zaka tara wasu mutane ne waɗanda su ba su bari an yi addini ba kuma su ba su iya gyara duniyar ba dama ne tawayen za su nuface shi ne don gyara duniyarsu ana ganin shugaban na abin da yake yi a duniya dai ana shan wahala don bai isa ya hukunci a kan lahira mutane ba shi shugaban in hiya illa hayatun duniya dole dai a rayuwar duniya ne kawai faqdi ma anta qadin hukuncin da duk shugaba zai yi akan duniya ne inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya shi ta nake nema inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya amma a lahira ba zai iya yin komai ba to za ga mutane wannan ita ce damuwar take damun su dusan da wani ma zai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ayi hakuri to mafi mafi saukin wanda zai maka raddi shine zai ce annabi ba zai ba zai annabi faɗa haka ba shi bai yadda annabi ya faɗa haka ba ku dai kuke canzawa annabi magana wani kuma ya ce ba da irin waɗannan sarakuna ake ba a'a da su ake dan ai sai da annabi faɗa irin siffar su yace za ku ga mummunan aiki a wurin su za ku ga zalunci a wata riwaya ce za ku ga san kai a wata riwaya ce za su zama ba sa aiki da hukuncin Allah da littafin Allah da abin da ya faɗa kenan zaka da su din yake dama kuma abin da suke din babu wanda ya ce ba zaluncin bane zalunci ne amma sai manzo Allah sallallahu alaihi ce amma ayi hakuri saboda mene saboda maslahar rayuwa da addinin mutane Allah ya kyauta to kamar da na ambata a darasin da ya gabata akwai maganganu da malamai suka faɗa da yawa da rubuce-rubuce da suka yi akan wannan matsala malam zai kawo mana wasu amma babu yafi mai ishara zuwa ga wasu su wanda shi ba zai ambace su ba don wasu su ya rigaye su akwai littafai da aka rubuta musamman akan wannan matsala shine matsalan malam fada akwai al-imamu ash-shaukani rahmatullahi alaihi ya da littafi musamman mai suna raful asatin fi hukumin littisali bis salatin karamin juz'i haka na al-Imamu Shaukani muna da shi a maktaban mu nan insha Allah akwai na al-Imamu Suyuti shi kuma sunan shi ma rawahu al-asatin fi adam al-maji'i ila salatin dukan suna magana akan kore wato kore mutane daga zuwa gun sarakuna musamman saboda a zamanin su zamanin da wannan malaman suka rayu zamanin sarakuna ne kamar irin namu dinnan musulmai ne a suna da komai amma barnar da suke yi ba ai kaɗan ba ce wasu su har coci suke shiga don goyon bayan neman goyon bayan yan coci kamar na gaya muku jama'a akwai akwai akwai sarakuna waɗanda suke da bokaye fa yanzu kamar baibars albanda qadari wanda wannan sarkin yayi jihadi da turawa hurubu salibiya sama da jihadi 50 yana cin nasara kansu amma yana da boka wanda bokan nan shi yake gaya mashi duk abin da zai faru bokan ya gaya mai tun kafin ya hau sarauta cewa za a yi kaza a yi kaza kuma za ka zama sarki to tunda abin ya zo ya faru a haka sai ya gasgata bokan nan babu mutumin da yake jin maganar shi a duniya kamar bokan nan ya zama yana tashi je gidan bokan akalla su uku a mako bai fasa zuwa gurin shi su uku a mako kuma duk abin da bokan nan ya gaya mishi baya fasawa in ya ce a je kaza gari kaza a yi jihadi za a ci nasara zai je in ya ce gari kaza in an je babu nasara ba zai je ba mujahidi ne kuma amma wanda da ya mutu ma ya bar wasiya cewa din ya je jihadi ya dawo yakan samu roje da ya tara yana tara ƙasa ƙurar jikin rigar shi yana karkaɗe ta a jikin wannan sai da aka tara ƙasa kamar ka ce cikin drop ya ce in ya mutu wannan ƙasa take so a kwaɓa a sa a kabarin shi ƙasar ƙurar da ta hau kan rigunan shi da ya jihadi da su mujahidi ne na gani da faɗi amma kuma yana da boka a gefe da ke taimakonsa yana na cikin tarihul islam na zahabi zahabi ma da ya zo tarihin wannan bukan ya dan yi mishi dan mujamala amma an ka karanta abinda abinda ya faɗa makarizi sai da ya fito karar ya ce wannan bukan ya tabbata cewa dan luwadi ne ma daga cikin barar da yake cewa yana luwadi amma kuma babban sarkin musulmai kuma shine malamin shi so dan kaga wannan sarakuna na yanzu da yan siyasa suna hulɗa da bokaye ba wani sama abu bane so dan haka sai ya zama a wannan shekarun da wannan zamun nan an yi sarakuna marasa kirki iri daban-daban akwai wanda zai koma gefe ba ruwan shi da sarauta ya bar kabal su ta harkar shi kuma ya ta shan giya mun karanta tarihin wasu a cikin al'ibara ko akwai wanda shi kuma mata kawai yake bi kaman kaman kaman kaman malik sha malik sha shi kuma shi a tarihinsa kullun da mace ashirin yake kwana yana da bayi yan mata sun fi guda dubu akwai wanda aikin shi kawai kullun ya zaba mashi kwaya 20 wanda za su su kwanta akan gadon shi kawai shiga tsakiyar su aikin shi kawai kenan ya ba harkan mulkin ga ainihin wato wani wazirin sa nizamul mulk so shi sa kullun na sha faɗa mana cewa mutanen musulmi suna da buƙatar su karanta tarihin siyasa ta duniya da ta musulunci don ka rage jin haushi ka rage kanka damuwa kasancewa babu wani abu da yake faruwa a yanzu sai da zama wani irinsa ko aswa worse than it ya taɓa faruwa so waɗannan sarakunan da aka sai malamai sai suka janye jikinsu suka guje su kuma duk malamin da aka ga ya matse su ‘yan uwan shi malamai da za su fara Allah wadare da shi har ya zama a cikin tarihin malamai ana rubutawa daga cikin manaƙib na malamai akwai ambatan cewa wane bai zuwa gun sarki wane ya gujewa sarki gaje karanta kamar tarihin nasrullah ibn muhammad al-missisi a cikin abin nan abin nan na siyuti akhbar misr wal qahira zaka ji yana cewa kana munqabidan an dukhuli ala salatin ya kasance mai janye jiki ne daga zuwa gun shugabanni da sarakuna a nan kasar tamuwa zaga ana yin malamai irin wannan shaida irin su mala bakar gumi irin su Malam Ibrahim na tsugune a Kano Allah ya gafarta musu zaka ji an ce ba ruwansu da sarki ba ruwansu da zuwa gun sarki kala rawi Allah ya gafarta mai na yawan jan wani nasi cewa an aka ce wai ina malam wane aka ce innahu inda sultan ce fa'alam annahu ahmaku to kasan aka ce ina malam wane aka ce ya tafi gun sarki ce to kasan cewa wannan malamin wawa ne cikin malamai a zo majalisinsa ɗalibai na jiran shi yana gun sarki idan ka samu malami kuma wanda yake mai biye masarakuna to zaka ji ana mushi shi kuma ana kallon wannan a matsayin matsalolin da ya samu a tarbiyyarsa ko da a wasu alal misali ibnu sam'ani yazo yana magana akan wani malami mai suna ali ibn ahmad ibn iskandar al-alawi wanda ana cewa jikan manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallama wallahu alam yace kana harisan ala talabid dunya malami ne mai bala'in kwadayin duniya wal jam'i da tara dukiya yace sai ce da khalun ala salatin mai yawan shishige wa sarakuna ne wal umara'i wa majalisus wa majalisul wuzara yana yawan shige wa sarakuna da ƴan sarauta da ƴan siyasa da ministoci wannan ya isa abin zargi a kansa al-imamu abu hatim al-razi Allah ya gafarta mai kamar yadda dan sa ya kawo a cikin littafin shi wato al-jarh wa ta'dil da bi tarjamar Humayd ibn Hilal ibn Hubayra da ya zo sai da yake cewa da khala ala shay'in min amali sultan wannan malamin ya shiga harkar gwamnati da haka sai ibnu abi hatim yake cewa abu hatim yake cewa da haka ne watsi da shi ko malami ne fika al-imamu zuhri ya samu wannan matsalar da wasu malamai suna kallon alaka shi da sarakuna abun kyamaci al-imamu zuhri haka za mu ga irin wannan da yawa a cikin tarjaman malamai da aka ga wasu malamai tun can baya kamar imamu shafi'i imam ahmad ibn hanbal waɗannan sun yi nassanta cewa makruhi ne malami ya zama yana da alaka irin wannan ta kudda kudda sarakuna sun faɗa a cikin maganganunsu da aka roto daga gare su daga cikin waɗanda kuma har ila yau suka yi wannan magana za mu zo mu ji a gaba zai kawo su akwai suwaid ibn ghafla akwai abdullahi dan mubarak yana tsanantawa in fa abdullahi dan mubarak idan ya samu cewa kana kana kana harka da da sarki to ya dina harka da kai kenan kai matsayin ka na malami haka Fawus haka Ibrahim an-Nakhai haka Abu Hazim haka Sufyan ath-Thawri haka Al-Fudail ibn Iyad haka Bishr ibn al-Hafi Bishr al-Hafi Bishr al-Hafi to amma kuma akwai wasu malamai su kuma waɗanda su kuma suna ganin ya halasta kuma suna zuwa gun sarakuna a cikin sa akwai Imam Malik rahmatullahi alaihi zamu zo mu ji magana akan shi da wasu malamai waɗanda ba shi ba za kuma mu ji taujihi akai shi malam ibnu abdul bari karshe zai kawo cewa malaman da aka hana sarakun da aka hula da su kai tsaye sune azzalumai amma sarki wanda ba azzalumi ba ba ana malami hulɗa da shi ba yace dan ga urutu dan zubair yana cikin manyan yan fadan sarki umar dan abdul aziz dan ga fadan umar dan khattab cike take da malamai dan ga fadan sarki wani kaza ya ta kawo misalai yace kuma waɗannan malaman kirki suna taimakon sarakuna akan ƙara kirki dan sarakunan na kirki da haka almuhimmu dai asali mas'ala mas'ala ce ijtihadiyya wato kowane malami zai duba maslahar sa da maslahar al'ummar sa shi yasa zamu zo mu ji zai magana akan wato wasu usul guda uku na al-ittisal bainal alimi was sultan abu na farko shine shakhsiyatul alim malamin wani iri ne kasancewar shi jarimi ko rago a zuciyarsa kasancewarsa wanda zai iya canza abu ko zai iya tasiri wajen canza abu ko ba zai iya ba kasancewarsa mai kula da addini mai zurfi a wajen kula da addini da takawa to wannan shi zai determinin ya je ko kai ya je abu na biyu siffar shi sarkin adalcinsa ko zaluncinsa kirkinsa ko rashin kirkinsa mutunta ilimi ko rashin mutuntawa wannan ma determinant ne abu na uku makasadin zuwan me ya kai malami wurin wani ya je ne an gayyace shi ana so a ji wata fatawa a gurinsa wani ya je ne neman bara wani ya je ne don wata maslaha ta shi ko ta al'ummarsa wani ya je ne don bukatun kansa ko na iyalansa kuma ya danganta ga me ya kai shi to wannan abubuwan guda uku su za su yi determinin ka je ko ka je a matsayinka na malami akwai alimamu ibn al-arabi Allah ya gafarta mishi ka duba irin girman ilimin abubakar ibn al-arabi amma da ya shiga wannan tarkatarkar sai da ya samu matsala babban matsala da ya shiga tarkatarkar harkar sarauta da shugabanci da alƙalanci da kan koma tarjamarsa a cikin sayar alamin nubala za ga imamu zahabi ya hakaito daga wani malami cikin malaman da suka rayu a ƙasa andalus yana ba da labarin abin da ya faru da ibn al-arabi wallahi sai ka tausaya mishi bari mu ji jama'a abin da yake cewa a takaice kwarai da gaske don ya zama misali kaga dai babban malami ne mutumin kirki malamin Allah Allah ya gafarta mai amma ya samu wannan jarabawan saboda kusancin da ya samu mai zurfi da 'yan siyasa malam zahabi yake cewa kamar da ya kato daga wannan malamin ya ce waliyal qaba'a ibn al-arabi yayi alƙalanci ya ce fa muhina sai ya shiga cikin jarabawa ya ce wajara fi a aradil imarati ya kutsa cikin harkar shugabanci da shi ake mitin da shi ake komai ya ce falahana sai ya samu karkata ya zame wa asbaha tatruku bi atharihil alsina tataharraku bi atharihil alsina aka wayi gari mutane sa ta faɗan maganganu mugaye a kansa kamar na ambata sai zama mutuncin sa ya zama mai sauki a bakunan mutane domin mutane ba sa daga kafa ga malami in ya samu wannan matsala duk da ba daidai bane su abin da mutane suke ya ce wa ya a tibi ma a jirahu alaihi alƙadaru wa naumu wa sina wa ma arada illa khairan ya ce aka wayi gari yau da gobe ta jawo mashi matsala iri daban-daban duk da fa muna ganin alheri ya nufata ya ce nasabar sultanu alaihi shabbakahu sarkin ya ɗana mai tarko ne wasa kanal adibara hirakahu ya mashi kwantan ɓauna fa'abdahu linnasi fi suratin tuzammu sai ya bayyana ga mutane a wani yanayi wanda ya zama abin zargi wa suratun man wani tuli ya zama ya zo da sura ya fito a yanayin wanda yake ya shiga cikin jarabawa ya ce likaunihi ta'allaka bi aziyalil mulki saboda makalkale wa sarakuna da yayi walam yajrin majral ulama'i bai gudana a bisa irin tafarkin malamai ba fi mujaharatil sultani na komawa gefe sai har kasu su sarakuna kaji magana ya ce walam yajri majaral ulama'i ya saba wa al'adan malamai da aka sani al'adan malamai mai ita shine kai harkar ka ta malanta ita ma sarauta ce mai zaman kanta ka bar sarakuna su yi harkar sarautar su ka tsira da mutuncin ka da ilimin ka da karamarka su waɗannan sarakuna musamman na 'yan siyasa 'yan tenuwa sun daɗe shi ne shekara takwas kai kuma ka har bayan ka mutu tana nan malami kujerar shi ta malanta inda Allah ya sa mata albarka ya ta shekara dubu ana cin moreta to kar ka sake saboda wani ɗan alheri da za su yi maka wanda bai kai ya kawo ba wanda ba za ka samu wani abu na duniyarsu ba sai sun ɓata maka wani abu na lahirarka to kar ka yadda saboda wannan ka ɓata lahirarka to kaji wannan abin da faru da abubakar ibn al-arabi kenan Allah ya gafarta mishi da haka hata wadancan malamai da muka ambata irin su Maliku irin su Sha'abi irin su Qabisa ibn Zu'aib irin su Al-Hasan al-Basri irin su Abu Zinad da Auza'i da Urwa da suka shiga gum sarakuna idan ka bi tarihi dalla dalla sai ka samu cewa an taba aibata su da wannan abu amma Allah cikin hikimarsa ya yaye musu aibatawa saboda Allah ya kalli niyyar su mai kyau ce amma dai mutane sun zarge su duk da wannan karamar da suke da ita da mutane suka zarge su Allah ya kyauta wa qala abu hazim yace wajadtu dunya shay'aini ni na ganin duniya abu biyu ne fatakallama bi kalamin tawilin dhakara ibn abi dunya sai kawo zance mai yawa akan duniya da kaza da kaza da kaza ya sannan sai yace qala sufyanu fa qala az-zuhri zuhri na cewa innahu jari wa ma kuntu ara anna hadha indahu yace ai wani makwabci na ne amma ban san cewa yana da wannan matsalar ba faƙala abu hazim sai abu hazim ya ce laukuntu ganiyan la'araftani abu hazim ne yake da wata matsala sai aka zo ana bayanin matsalar shi da bukatarsa da sauransu sai zuhuri ya ce to amma ni wane ai makwabcina ne amma ban san yana da wannan matsalar ba me ya faru sai abu hazim ya gaya mai bakan magana shi ne abin da muke faɗa ka duba zuhuri saboda alaƙa shi da sarakuna sai abu hazim ya ce ai ranka ya alaga ta malan da a ce ina da kudi ai da ka sani saboda talaka ne nisa baka sani ba ai ka san masu kudin garin nan da sarakunan garin nan wato mu ba abokan hulɗar ka bane dan baka harka da talakawa ko mun gane bakan magana yace law kuntu ganiyyan la araftani innal ulama akanu yafiruna min as-sultani wa yatlubu da ne akai malamai ai ba irin ku ba alaga ta malan da malamai suna gudun sarakuna sarakuna na neman su wa innahumul yawma ya'tuna abwabas sultani was sultanu yafiru minhu sai yanzu ga wasu malamai suna zuwa kofar sarki sarki na guduwa ya musu irin wai yana mishi gugar zana da harbin da harbin iska irin da kake gani yanzu ana yau malamai wannan zuhuri ba ke wannan jama'a wanda zuhuri a cikin sunna to jabalun ne min aljibal shi kadai yana da hadisai kamar 70 wanda shi kadai ya kiyaye musulunci su wanda gara'id din shi ne ya rawaito babu wanda ya sai shi amma saboda shigar shi gurin sarki shine yanzu wani nan ido da ido yake ga masa bakan magana daga ashe abin da ya dace da malami kawai ya guje wannan ɗabi'ar ya ce wa an muhammad bin dawud al-basri kala lamma wulliya ismail bin ulayya al-ushura ismail dan ulayya malamin nan sai wani sarki ya naɗa shi shugaban hukumar tara haraji shine al-ushur au kala ala sadaqati ko kuma aka naɗa shi shugaban hukumar zakka da waqafi kataba ila abdullahi bin mubarak sai ya tuna wani malami abokinsa malami dan uwansa sai rubuta mishi sako yastamidduhu birijalin min alqurra da kyakkyawan manufa yace alga ta malam ina so kai nominating mini wasu cikin malamai wanda suke yan boko ne za su taya ni aiki a office mu yi aiki mai kyau irin namu ya samu yanzu ustazi ne na samu mukami to suwa nake nema director of finance and supply director kaza ko mun gane PA so sai sai ga wani malami dan uwansa cewa da Allah da wadawa za ka min nominating in sa su mukaman da za su taya na aikin nan mu yi gaskiya kagan kai ne za ka ga ai ta fashe ko irin na fa'ida ake cewa ai ta fashe kawai za ka fara tanin ka sa ɗanka ka sa ƙanin matarka wani yaranka shi ma ka saka shi don namu su shiga cikin wurin sosai yanzu ko mu ne nan da hadis a ce misali wani gwamna ko wani famsa ke turo cewa ba da suna mutane wala sai mun bayar ko kuwa ko da mu ba da zallan yan boko da amma ba za mu ce a imanin mu bai kai mu ce a ba magana gaskiya ta nake har ma haushi muka dinga ji cewa ba a mana komai ba da mu aka yi ta kamfen shekara kaza kaza ai magana ce ta gaskiya yake yanzu ko to amma Abdullahi dan Mubarak da aka rubuta mishi wannan fakata ba ilaihi Abdullahi ibn Mubarak sai ya bashi amsa da waƙe yace ya ja'ilal ya ja'ilal ilmu lahu baziya yastadu amwalal masakini ya kai wanda ka sanya ilimi ya zama wato abin fatsa abin farautarka za ka yi amfani da matsayinka kai farauta dukiyoyin talakawa tunda hukuma ce ta karban haraji haraji kuma wanda yake akwai zalunci a cikinsa da tsuntatawa ya ce ehitallat lidduniya wa lazzatiha bi hulyati bi hilyatin tuzhabu biddini wanda ya kai wanda ihtalta lidduniya kayi kwalliya don duniya wala zatiha zaka biye wajen dadin duniya bi hilyatin da kwalliya wadda tuzhibu biddini wanda za ta bata maka addininka yace fas eh bi hilatin okay bi hilatin ko da dabaru wanda tuzhibu biddini yace fasirta majnunan kawai gari ka zama mahaukaci biha ba'a da makunta bayan da ka kasance da kana matsayin kana matsayi mai kyau ka kasance dawa'an wato waraka dawa'an lil majanin da kai waraka ne ga mahaukata jahilai yanzu kuma ka zama ɗaya daga cikin su aina riwayatuka fi ma maza duk ina iliminka da kake ruwaitowa a baya an ibnu aun wa ibnu sirin daga malamanka ina yake ka watsar da ilimi yace wadar sukal ilma bi atharihi ina karantawar da kake na ilimi kana kawo maganganun magabata watar kuka abuwa ba salatini da kuma da ka kaura cewa kofar sarakuna yanzu ka koma kofar sarakuna zaka ce mu mu kawo maka sunayen mutane wato mu lalace kamar da ka lalace yace taqulu ukrihtu da an yi magana kace an tirsa mu ne ayi hakuri na ga maslaha ne yace famaza famaza kaza famaza kaza zalla himarul ilmi fitini yace wannan ba wani abu bane illa abin da ke nuna mana yadda jakin ilimi ke ke faduwa a cikin tabo mutum ne wanda ilimi ya zama kamar san lihimari jaki ne na ilimi zaka je ka fada cikin tabo da an magana ka ce wai ai an tursasa maka ne wai ai sarki ya riga ya baka mukamin ba yadda ka iya wato ne a takeice ibnu mubarak wanda shi ba zai ba zai bada sunan kowa ba kuma yana Allah wadare da wannan mukamin ba abun alheri bane shi a gurin shi wa qala abu muslim al-mustamli lamma lamma an wulliya Ismail ibn Ulayya sadaqa bil basrati kataba ilay ibn Mubarak yace ya ja ila ad-din lahu baziyan yastadu amwal al-masakin fa dhakara al-abyat illa annahu qala fi akhirha sai ya kara yace ya canza cewa taqulu ukrihtu fama hilati kana cewa an tarsasa mini ne to ya zanyi yace zalla himarul ilmi fi at-tin wa zada fiha la tabi ad-din bidunya kama yaf'alu dullalul rahabi karka sai da addinin kaka an shi duniya kamar yadda batattun fastoci suke yi malaman kiristoci a ruhubani to kaga mu yanzu zaka ji galibi daga cikin hujjar da malamai masu so a shiga siyasa suke kafawa shine ai malaman kirista masu nayi kuma har muna ganin hujja ce mai karfi cewa ai su kiristoci malaman suna shiga siyasa don me malaman ba za su shiga ba to kaji shi ibn mubarak yake cewa to irin wannan aikin mummuna aiki sai da duniya ne sai da lahira ne ka anshi duniya shi sa tarkatarka ce mai yawa ta haka na ce magana ce ta maslaha da ijtihadi to da haka sai malamin da ya kai ya san ijtihadin kuma ya san meye maslaha wanda kuma yake da wancan sababin guda uku da muka faɗa ƙarfin zuciyar iliminsa me ya kai shi da kuma wani irin shugaba ne zai hulɗa da shi ya ce wa an shaɗa bulun mubarak ibn mubarak ya ƙara faɗan cewa ra'aitu zunuba tumitul quluba ya ce ni na ga zunubai suna kashe zuciya wa yurisu kadhillu idmanuha sannan kuma na cewa idman ka zama addicted ga wani zunubi to wannan yana gadan maka da kaskanci yace wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairu li nafsika isyanuha yace barin zunubi shine rayuwar zukata kuma alheri gare ka shine ka bar zunubin yace wahal baddala dina illa almuluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha shin akwai wanda ya bata addini in ba sarakuna ba da malaman miyagun malamai da da yan bauta Allah na ƙarya yace wa ba'un nufusa falam yarhab wa lam yarbahu wa lam yaglu fil bai'i asmanuha yace sun sayar da zakatan su basu ci riba ba kuma zakatan nasu basu samu basu samu ma kuɗin ba wa lam yaglu fil bai'i asmanuha wato zukatan ma ba su da tsada babu babu babu tsada ma kudin sun sai da zukatansu sun sai da zuciyoyinsu ga ga duniya kuma ba su samu wani abu mai yawa ba yace laqad laqad rata alqawmu fi jifatin abinda suke yi kawai shine suna cin suna rata shine irin abinda akuya take kiwo sun yi kiwo fi jifatin akan mushe yabinu lidhil aqli atnanuha wanda duk mai hankali yana jiyo warin mushen daga nesa abinda suke ci mushe ne suke ci ibn mubarak yana daga cikin malamai da suka tsananta akan wannan muka lura wa qala mahmud al-warraq mahmud ibn al-hasan al-warraq wannan mawaki ne ma daga cikin mawakan banu banu al-abbas ya rasu shekara 230 shi ma barka ji a waka shi ma yana kyama yana tsana ga wannan wannan irin dabi'a yace rakabul mawaqib waqtadaw zamaran ila babil khalifa sun hau ababen hawansu waktadau sun yi sammako sun yi jijjifi zumuran sun taru sun yi cincirundo ila babil khalifa a kofar gidan sarki a kofar gidan dan siyasa wasalul bukura ila rawahi liyablugu rutaba sharifa suna zuwa da safiya da maraice ba sa fasawa har bayan zawali suna zuwa dan dai kawai su samu matsayi a gun sarakunan hatta idza zafaru bima talabu min alhal latifa har idan suka samu abin da suka je nema na su samu shiga a mutunta su a girmama su wagadal maula minhum farihan bima tahwi sahifa aka wayi gari shugaban yana jin daɗi saboda zuwan siyasa in sun zo za su sa mutane su kaunace shi a ce yana son malamai na kirki ne shi gashi nan ga malamai yace wata asafu min tahtihim bizulmi wasiyar al'anifa ya ce a ƙarƙashin ƙasa kuma suna jin haushi suna jin takaicin suna ganin ana zalunci ba za su iya hanawa ba saboda sun miƙa hannu ba su yi miƙe ƙafa ba ya ce khanul khalifata ahadahu bi ta'assufi turqil muhufa kaga da shi halifan sun ha'ince shi domin duk wanda ya kira malamai zai ci musu ne na kira ku ne don ku dinga gaya mun gaskiya don ku taimake ni a yi adalci ku ke tare da al'umma don ku nuna musu ayyukan da muke na alkhairi in kun ga nayi laifi nayi kuskure ku nuna mana za su ga kuskuren ba su na kaga san hayinci shi shine khanul khalifata ahadahu bi ta'assufin bi ta'assufin turiqul makhufa da wasu hanyoyi wanda suke munana abun tsoro yace ba'ul amanata sannan sun sai da amanan mutane bil khiyanati sun an sha'inci washtaro bil amni jifa sun ba da amincin da suke da shi cikin mutane sun anshi mushi aqadu shuhuma wa ahzalu tilkal amanati sakhifa sun zauna sun ci sun koshi sun yi kitse wa ahzalu tilkal amanati sakhifa wancan amanonin kuma sun ramar da amanarsu amanarsu ta rame a idan mutane ba a ganin mutuncinsu ba a ganin kirkinsu ko aya ya ja sai a ce haba da Allah malam wana kuma mutumin da kaza yake yi tun da ɗan siyasa ne aiwa ɗan ai honorable ne shi kowa ma zai yi ranar maganganun jama'a ga shi kuma da yake faɗa gaskiya ce amma Allah mutane ba su iya karɓa ba shi ne wa ahazalu tilkal amanatu sahifa daqat qubural qaumi wattasa'at qusurahumul munifa kaburburan da mutane suke rayuwa wato kaburbura anan bayan nufin kabari da ka sani ba a gidajen talakawa sun yi kunci saboda talauci da yunwa da rusau da bala'i da kaza da fatara su kuma fa malaman su kuma wata sa'at qusuruhumul munifa su kuma sun gina manya-manyan kankama kankaman benaye malamai da benaye irin na sarakuna yace min kulli zi adabin wa ma'arifatin wa ara'in hasifa waɗannan gine-ginen waɗannan manya-manyan gidajen na suwaye na malamai ne masana masu ilimi masu faɗa aji wanda suke da basira su ne ma dama suke samun irin wannan shiga ya ce ya ce mutafakihun za ka ga malami ne na fiƙihu jama'al haditha ya iya ilimin hadisi iya ila ƙiyasi abi hanifa kuma ya san fiƙihu abu hanifa din da ka taba shi za ka ji karatu za ka ji tilawa za ka ji kafa hujja za ka ji iya raddi za ka ji mas'ala iri daban-daban fa'ata ka yasluhu lil qada'i bi hilyatin fawqa al wazifa ce amma kuma sai ka ji yazo yana magana yana neman ya gyara ƙarya ya faɗi abin da zai seta maganan nan da zai taimaka wa sarakuna su ci gaba da abin da suka dama fata ka yasluhu lil qaba'i ya ya zo wato ya cancanta a bashi alƙalanci yana neman a bashi alƙalanci bihiliyatin fawq bilihiyatin fawq alwazifa da gashi da gemun shi cikakke wanda gemun ma ya wuce irin da ake bukata wajen wannan aikin yace lam yantafi bil ilmi id shagafathu dunyahu shagufa bai ci amfanin iliminsa ba domin duniya mai ruɗi ta riga ta gama ruɗarsa lam yantafi bil ilmi id shagafat dunyahu shagufa nasiya al ilaha wa ladha bil fi dunya bi asbabin ba'ifa nasiya al ilaha ya manta Allah ubangijinsa wa ladha fi dunya ya kutsa cikin jin dadin duniya bi asbabin ba'ifa da hujjoji masu rauni in yazo zai justifying hujjarsa ta shiga duniya na zaka zudoji ne kawai masu rauni irin wannan hujja in mun kyale kiristoci su basu kyale ba su kiristoci ba sa sukan malaman su idan sun je kaza wal man harama ziyatan lailati akhraja li ibadihi mu kudin mu da aka gamu da su namu ne da muka nema wanda kaza hujjoji sakhifa wato abin da ya kamata malamai su gane shine ai defining menene function din malami function din shi na farko shine wirasatun nubuwa gadan annabta to menene aikin annabawa kira zuwa ga Allah kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga barin shirka kira zuwa ga gyara halaye kira zuwa ga Allah da addini wannan shine aikin malami to indai ka zaɓi malanta wannan shine aikin ka don ka tsaya iya nan kayi abin da Allah ya daura maka in ka haura ka shiga wani to ba dole ka tsira ba shine matsala ba dole ka tsira ba zaka yi samun kanka a cikin wannan rudin zaka yi samun kanka a cikin tarkatarka iri daban-daban in zai muji wannan jama'a wannan maganin kamar ka ce yanzu ake yin su Allah ya kyauta wa fi ma'ana qauli mahmud min kulli dhi adabin wa ma'rifatin wa ra'in hasifa qaul abul atahiya abul atahiya yana cewa ajaban li arbabil uquli wal hirsi fi talabil fuduli yace abun mamaki ga masu ilimi da hankali amma kuma ga kwadayi wajen neman abin da yake fudul ne ba shine asali ba wato gyara ne sullabu akisatil aramili wal yatama wal kuhuli sun zama masu kwace dukiya akisa sutura suturan wato al aramil zawarawa wanda mazajin suka mutu wal yatama da marayu wal kuhuli da manyan mazaji wal jami'in al mukthirin min al khiyanati wal ghululi sun tara sun tara al mukthirin dukiyarsa tayi yawa min al khiyana amma duka ha'inci ne wal ghululi da kuma corruption ha'inci su an so da suna addini sa aljihun su sa an sa gun talakawa da suna addini sa aljihun su wal ghulul da da gululi wato cin dukiya wanda yake bisa haramci yace wal mu'thirina lidari rahlatihim ala daril hululi wanda suka zaɓi duniya shine gidan tafiya suka zaɓi duniya akan gidan matabbata alhulul inda za a tabbata sun zaɓi duniya akan lahira yace wada uqulahumu wada uqulahumu min ad-dunya bi madrajati siyuli sun dauki hankalinsa sun sa akan duniya irin da zaka dauki kayanka ka saka akan magudanar ruwa kasa ruwan zai gudu da su ai ko ka sa akwatinka ko jakanka ko hansa ɗinka kawai akan ruwa yana gudu bayan gama ruwan sama dole zai tafi da shi to haka suka sa hankalinsu a cikin kwata wala hau bi atrafil furu'i suka dinga wasa da hankalin mutane game da ilmomi su dinga canza fatawa su dinga canza mas'ala wa aghfalu ilmal usuli sun yi watsi da usul ba sa koyar da kowa in za su yi magana sai dai su yi magana ta sarrai ina ɗaliban su babu wata tabba'u jam'al hutami wa faraqu atharar rasuli suka fara bibiya ina za su tattara al-hutam komai da suka samu wato za suna neman kwangila suna neman aiki suna neman suna suna suna sun zama agent sun zama kaza sun yi kaza su ne a gun campaign su ne a gun addu'a su ne umara ta addu'a mawa ne duk inda ka shiga ka shi fita zaka gansu a harkar neman duniya wa faraqu atharar rasuli amma karantawa da irshadi da kira zuwa ga tauhidi to sun yi watsi da shi ba ruwansu fi shi irin lahu a wata waka ta shi wannan katin fa bulaliya ce jama'a Allah ya sa mu tsira wa an huzaifa ta kala huzaifa yana cewa iyyakum wa mawaqifal fitani yace ku gujewa kofofin fitina kila wa ma mawaqiful fitani aya aba abdullah Allah ga ta malam ina ne wurin fitina ina ne base din fitina qala abwabul umara'i kofar fada ko kofar office ko kofar gida ko campaign office na shugabanni da sarakuna ya dukulu ahadukum alal amiri ɗayanku zai shiga gurin sarki fa yasduquhu bil kadhibi yaje ya gasgata mishi yusaddiquhu bil kadhibi yaje yayi ƙarya ka gasgata ƙarya wa yaqul lahu ma laysa fi kaje ka fada mishi abin da ba na shi ai ranka yadda wallahi mutane suna yabawa ayyukan da kuke yi ai ana shi muku albarka kuma ka san ƙarya kake yi in wata ƙarya wata ƙarya ka ce mishi ai gaskiya ce ai akwai wani hadisi ma da zai iya goyen bayanta ko wannan ma yayi kama da abin da ya faru zamanin sayyidina Muawiya ko Umar dan Khattab ai shugabancin kama irin na Uthman ne akwai tausayi ai kai ma halifa ne na Allah domin ai Allah ya ce zai sanya halifofi a bayan ƙasa su ne masu taimakon mutane duk ya shishirya mishi maganganu ya ƙara batar da wannan sarkin to wannan shine fitina kai malami zauna ka ci gaba da karantar da ƙur'aninka da sunnarka da fiƙihunka da hadisinka da tauhidinka kalas ka gama lafiya kawai su kuma zai sarautar su kamar da malal bani yake cewa yace mu ma ta mu sarauta ce ai to kai ta ka sarauta me yasa kake neman ta su yace wa annabi mas'ud radiyallahu anhu kala inna ala abwabis sultani fitanan lalle a kofar gidan sarki akwai fitintunu kamara kama barikil ibli kamar yadda ake da fitina a makwantar raƙuma domin akwai shaɗanu a wajen wallazi nafsi biyadi inji sabi mas'ud yace na rantse muku da Allah la tusibu min dunyahum shay'an illa asabu min dinikum mithla aw qala mithlaihi wallahi ba za ka samu wani abu a hannunsu na duniya ba sai sun raba ka da kwatankwacin shi na addininka ko kuma ninki biyu an baka miliyan biyar miliyan ɗari miliyan dubu an baka kwangila ka ci riba miliyan ɗari biyu to asarar da kai kuma ta alherin da kake yaɗawa fa asarar da kai na lokacin kafa wanda ya kamata ce ka kashe shi ne tare da ɗalibai a wajen karatu a wajen nazari a wajen bincike a wajen rubutu asarar da kai fa sannan kalmar kada Allah ya taimake ka mutane suna ganin girman ka suna jin magana ka in ka faɗa ana ji ana ta maka adda Allah ya ji kan iyayenka malam Allah ya saka maka da alkhairi ka rasa wannan kalma sai ka zo ka farka ja aya akan huduba wani mamu ya ce ƙarya ne ba an yi haka ba ka sanin jama'a mutum ya karanta wata matsala ko ya zo wata magana yana so ya goyi bayan wani abu a cikin mamu fa mamu din da suke kallon ka kamar wani wali wani kawai zai jira ya ce ƙarya ne wani bai san san za ta fita ba ina jin dukan mun san waɗannan misalan sannan sannan za su raba ka da nagartar da kake ta a cikin zuciyarka kuma kai malami aikin da kake so ka ci nasararsa shine isar da saƙon Allah idan da ya zama baka da wannan aikin sai dai ƙoƙarin nema ma 'yan siyasa mafita da nema musu yardan mutane da nema musu abin nan wato saman musu da base akan abin da suke ina ganin abu ne mai sauki malami ya guje wannan abu idan ya so saboda misali a wannan siyasa ko ta Buharin nan da aka yi can baya ni na faɗa cewa zalunci ne da talakawa suke zargin malamai cewa malamai ne suka sa su suka zaɓi Buhari a'a dama sun yanke shawara za su zaɓi Buhari ko malamai sun faɗa ko ba su faɗa ba ko malamai sun goyi baya ne akai saboda su ma malamai a matsayin su na 'yan Najeriya su ma suna da wannan ra'ayi amma babu wani wanda ya ce wai sai san da malamai ne suka ce a zaɓa sannan ya gamsu dama ya gamsu zai zaɓa kuma ko yanzu ra'ayi siyasan nan kowa na da ra'ayi shi dai gamsu da shi to amma kowa ya ra'ayi shi tunda dai ba addini bane dan gwala qur'an nan bai da lada ko zunubi bai da lada ko zunubi maslaha ce ta duniya kawai to kai malami tunda ba wannan ce bukatar ka ba ba wannan ne shugul shagil ɗinka ba to ka bakin ka kawai kai harkar ka in kuma ya zama dole sai ka faɗa wa mutane to kakka ayyana musu cewa sai dai wane ayyana musu siffofin da suka fi dacewa a zaɓa su kuma su gwada siffofin nan akan mutane su ga wane ne ya fi wannan siffar kalas ka tsira wannan abin shi dr sani umar allah ya saka alkhairi ya yi tun wancan karan 2019 ya zo na lafiya ce don me za ku dokar ƙasa ta ce kowa ya zaɓa ku kuma yanzu ku ce mana mu mu ga muku za ku zaɓa kuma mun ga muku ku zage muku aibata mu an samu matsala ku ce mu ne ai ba ishtari bane akan matsala addini maslaha ce ta rayuwa kawai to kuma mu ko mu gane yanzu misali dan wani malami ya ce ayi jam'iyya AAA wani ya ce ayi BBB wani ya ce ayi CCC to kar mu dauka tunda mu yanzu yan CCC ne mu ce malamin da ya ce BBB ko AA matsiyaci ne ko an bashi kuɗi ne a ra'ayi ne kawai jama'a kai naka ka ba wani yana shi bai kamata wannan ra'ayin ya sa a ɓaci juna ba yadda su 'yan siyasa suke ihtimalin junansu jam'iyyarsu ta bambanta amma za a ɗaurin auren ɗan wani a cikinsu za a gansu duka wajen in wani mutu za a gansu duka wajen in sun je majalisa za su raba kuɗaɗensu ba a identifying cewa to wani jam'iyya kaza ne ka a bashi wani jam'iyya kaza ne a ƙara mai me yasa mu ba za mu iya wannan ihtimalin ba yanzu za ka ji daga nan zuwa wata biyu nan da za ana zaɓen nan zuwa cikin february march ɗin nan zalunta juna da za ba kaɗan ba ne ɓatanci abin nan da maganganu na rashin adalci ko comment kai akan wata magana sai wani ya maka muna fasara ko cewa kai ni ina ganin dan takara kada a zabi dan takara mai irin siffa kaza sai wani ya ce ka zagi dan takaran shi da zaka ce ni jama'a kar ku zabi mai siffa kaza kar ku zabi mai siffa kaza to wani ya san nashi yana da wannan siffa to ko zai ce da shi kake kuma akan wannan sai ya ci mutuncinka wato mutunci ya zama ba wani abu ne da ake kiyayewa ba Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa qala wa ibn munabbih inna jam'al mali وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقط سقط في حذار فيه غنم فبات يجوسان حتى أصبح yace inna jam'al mali kokarin neman tara dukiya ga malami ko dalibin ilimi ya mai da kan shi ma dan kasuwa dan kwangila kuɗi kawai yake nema da duniya kuma ba wai dan ya aiwa Allah aiki ba a dan shi ma ya fanta ma kawai wa gashiyanar sultani da zuwa gidan sarki zuwa gurin ɗan siyasa la yubqiyani min hasanatil mar'i babu abin da za su bari a cikin ladan mutum illa kama yubqi dhibani ja'iani sai kama abin da kerkeci guda biyu masu jin yunwa bariya ne wanda suke masu masu haƙora sun rika saka ba fi hidarin wanda suka fada cikin wani garki cikin wani kewaye fihi garamun inda akwai tumaki da awaki fabata suka kwana ya jusa ni suna ta sharholiyarsu hatta asuba har gari ya waye in ka da awaki ka killace su sai tsotsi ya fada maka kawai kerkeci suka shigo gidan suka haura wajen in gari waye me zaka gani gawawaki kawai zaka gani da ragowa da fata da kai tamal albani ya sharhi wannan hadisin yace kafin ma su fara ci sai sun buge kamar guda 30 su buge wannan su buge wancan su buge wancan dan za su fara ci sai sun maka mushe da yawa tukunna musa asali hadisi ne wanda hadisi ne sahihi sabai da dama sun ruwaito shi akwai kabu dan malik akwai ibnu abbasin akwai abu huraira akwai abu umama da jabir da sauransu wanda ibnu rajab yana da risala sananniya akan wannan shine sharhu hadisi ma ibani ko kuma ana ce mishi zammul mali wal jahi a cikin hadisi manzo Allah sai kuma yana cewa ne ba malami idan yake Allah ya so duniya barnar da zai a cikin al'umma to tafi barnar da waɗannan kerkecin guda biyu za su yi idan sun fada garken awaki cikin dare malam Musa sahabi malamin mu Allah ya saka mai alkhairi ya taba sharhin wannan littafin ya taba karantar da shi shi littafin dan karami ne haka hadisu ma ibani ibnu rajab na da shi a cikin rasail din shi an buga shi cikin majmu'atu rasail muniriya Allah ya saka musu alkhairi gaba kida yace wa hadal ma'ana qadru ya annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi abi musa al-ash'ari to wannan dai kaman wahami ne daga malam din domin an bincika babu riwaya daga musa al-ash'ari na wannan hadisin sai dai wadancan sabon da muka ambata da wasun su ibnu umar abu sa'id al-khudri ibnu abbas usama dan zaid ka'ab dan malik duk sun ruwaito hatami daban-daban wanda suke sanannu ne wasu su ingantattu ne wasu masu matsaloli yan kadan kadan annabi yana cewa ma ibani ja'iani ursila fi hadirati gharamin bi afsada laha min hubbil mali wa sharafi lidinil mar'i kerkeci guda biyu da aka sake su a cikin garken awaki ba za su yi barna fiye da mutumin da yake malami yake son duniya da son girma ba yana son mulki yana son girma malami ya so mulki ya so girma to barnar da zai wa al'umma dan barnar da waɗannan za su yi da mabunan za su yi a cikin mutane Allah ya tsare mu wa kana sufyan al-thawri yaquli yaqulu sufyan al-thawri yana cewa kana khiyarun nasi wa ashrafuhum wa manzur ilayhim fi ad-din alladhina yaqumuna ila ha'ula'i fa ya'murunahum ya al-umara yace ada jagorori sharifai manya masu ilimi masu addini waɗanda aka san su sune suke miƙewa zuwa ga waɗannan su ce musu ku yi kaza ko ku bar kaza yace sarakuna kenan tun zamanin sayyidina Abubakar su Umar malamai su suke mashi nasiha su sayyidina Ali su suke mai nasiha zamanin Umar su sayyidina Ali su dan Sabit su su su su su Jabir dan Abdullah sune suke mashi wazirantaka su ce ayi kaza ko a bar kaza kuma sarakunan suna jin maganarsu duk da su ba sarakuna bane su halifofi ne ko sayyidina Umar ma ya sha fada yace ba na so na rayu a garin da babu wani sayyidina Umar ya sa ka'ida ma al-muhajirin wal ansar cewa kada wanda ya ban Madina sai na bashi pass sai na bashi dama saboda ban so in neme ka ina neman shawara a ce mun ka tafi ko Umara ne zamanin sa zamanin farkon halifofin Bani Umayya su ma haka su Muawiya malamai na shiga haffa da su gaya musu gaskiya kuma su ji to da haka ake malami da yana da kwarjini mala bakar gumi Allah ya gafarta mishi kamar da ke cikin kafin shi manufata ya ce baya shagari classmate ɗin shi ne ce amma baya bagun shagari sai in ya ga wani abu barna sai ya hau jirgi da kaduna ya tafi lagos ya je same shi da ya je kawai abin da zai gaya mai kenan ka yi kaza ka ji tsoron Allah ka yi kaza ka bar kaza ka bar kaza dama tiket ɗin shi return ne kawai zai hau jirgi ya dawo abin shi wata rana ko ruwan gidan baya sha shi sa shi kan shagari yake cewa da zaran an ce mishi yan shigo mai da takarda da ake shigowa da shi na appointment ya ga mala bakar guma a cikin wanda suka boce sai ji gaban shi ya fara faduwa ya san cewa yayi wani laifi ne ko wani kuskure baya zuwa neman wani abu classmate din shi ne yanda mu yanzu aka ce classmate ɗinka yayi shugaban kasa ko gwamna ko famsec ai shikenan kuma ta ware ma kai da danginka kai ma ko sai ka je kama a baka dala ai ko ba haka bane to yace wa kana akharuna yalzamuna buyutahum yace wasu kuma sun kasance suna zama a gidan sarakunan laisa indahum zalika ba abin da ya kamata su yi ba kenan ba sa iya yin wancan abu wa kana la yantafiu bihim wala wala la yantafiu bihim wala yudkaruna ba sa sarakunan ba sa cin moriyan zaman kuma ba a ba ba a ambatan su ba a ba su ma dama summa summa summa baqina hatta saral ladina yatunahum fayamrunahum shararan nas sannan sai muka kuma wayi gari yanzu an wayi gari waɗanda ke zuwa su ba sarakuna shawara su ne mutanen banza mawaƙa da 'yan dirama da 'yan tambele da 'yan tsara suka suke ba sarakuna shawara wallazi na lazimu biyu ta hun walami a tuhun khiyarun nasu su ne suke zama a gidajensu amma mutanen kirki ba sa zuwa yanzu inda sarakuna suke mutanen kirki sun janye jikinsu daga inda sarakuna suke abin da yake nufi kenan yanzu waɗanda ake ganin su a tare da sarakuna da shugaban da 'yan siyasa su ne mutanen banza irin 'yan siyasa amma shi mutumin kirki ne cikin su zai zama bare ne dan yanzu biyan da malami ya kai ga bushewar idan sa an aka ce ya je ana kamfen ana wannan rawan ana iya shige wala sai ya ji ba daɗi sai ya ji a rashin wannan abin da bai dace ba amma ya iya ya riga ya sha ruwan jaluta ya riga ya cika aljihun shi amma dole zai ji saboda yana da nagarta aslan yana da aslun nagarta to zai ji cewa wannan abin da ake shi fa ba irin sabga shi bace waɗanda yake cikin sunan ba irin jama'a shi bace amma ya iya sai dai ta istighfari a zuci kawai yana bawa kanshi uzuri daka da malamai su ne ke zuwa wurin sarakuna su je su musu tankiya kuma sarakunan su aka zo wani zamani wasu malamai na zama a fada ba a neman shawararsu kuma ba sa bayarwa aka zo zamani na uku masu zuwa su ba da shawara su ne 'yan jagaliya 'yan sara suka 'yan tsafi da bokaye 'yan siyasa 'yan satan akwati suke kawai da su yanzu da aka da aka yi haka sai malaman Allah sai suka janye jikinsu daga wajen wannan shi ne abin da ya faru Allah ya kyauta karatun yana da tsayi kuma yana da ɗaci sosai musamman ɗacin shi shine galibi a yanzu za mu ga cewa na ba da mu yake ba mu zai mana daɗi yanzu na ustazai ko wanda yake da su kuma duk wanda ya ji zai ga cewa ba kyauta ne ba amma kai ma fa ka shiga cikin wannan jarabawa ta rana so daga cikin wanda suke cikin wannan jarabawa a yau akwai wanda a da sun fi mu zafin kai sun fi mu iya karatu da jan baki kuma sun fi mu ganin cewa ya zama wajibi a guje ma irin wannan fitina amma kuma Allah ya jarabce su da ita a yanzu kada ka dinga cika baki ka dinga kuri kai dai was'alullahal afiya ka nemi Allah ya sa ka wanye lafiya kada Allah ya buɗa maka irin wannan ƙofar ko ya jarce ka da irin wannan matsala domin gaskiya jarabawa ce mummuna mafi karanci shine su raba ka da wannan nagartar da kake da ita su raba ka da wannan kyakkyawan tunanin su raba ka da wannan amincin da mutane suke da shi da magaraka Allah ya kyauta za mu saurara ne insha Allah sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah